ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu na ahkamul jana'iz wa bid'aha wanda al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta Allah ya ji kamalan darama idan ba manta ba a je mun tsani a mas'ala ta 101 wa yajuzu liz-zawji an yatawalla bi nafsihi dafna zawjatihi ya halatta ga miji shi ma ya kasance cikin wanda ya su shiga ko kuma wanda zai jibinci binne matarsa da kansa wanda insha Allah ta'ala bayani da ya gabata jiya su wane ne ya kamata su jibinci sanya mutum a cikin kabarinsa inda malam ya kawo mana yan uwa na kusa sannan bayan su kuma wanda yake bin su shine miji to yanzu gaba da zamu tashi malai ce lakin zalika mashrutun bima idza kana lam yata tilka laylatu وإلا لم يشرع له دفنها وكان غيره هو الأولى بدفنها تو ما ليتي لكن ذلك مشروط سيدي da muka ce wanda ya fi cancanta ya shiga cikin kabari ya sanya mamaci a ciki shine dan uwa na kusa a ulul arhami bayan shi sai miji to sai ma ce zalika mashrutun amma fa duk wanda aka ambaci sunayen nasu shi ma akwai wani sharadi da shari'a ta ajiye menene sharadin bima idza kana lam yata tilka lailatu ya kasance shi wanda zai shiga kabarin ya sanya mamaci a ciki bai kusanci iyalinsa ba a daren da ya gabata ina fata an fahimta wannan shine sharadin abin nufi misali mutum ya mutu yanzu da safe ko da rana a dai yammacin ko kuma a rana ta yau to ko da mutum makusancinsa ne babansa ne ko ɗansa ne ko ƙaninsa ko wansa ko ƙanin babansa ko ƙanin wanda duk muka lissafa jiyan nan to ya kasance a daren da ya gabata jiya bai kusanci iyalinsa ba na fata fahimta kun ji wani sabon al'amari kuma da yawa daga cikin nasan ba su taɓa jin wannan ba za mu zo mu ji insha Allah ta'ala mala ya ce wa illa idan ku har bai cika wannan sharɗin ba aka yi rashin aka yi dace ya kusanci iyalinsa lam yushra lahu dafnu hamala ce to ba a shar'anta masa shi ya shiga ya binne wannan dan uwa nasa ba duk duk yadda suke a kusanci wa kana ghayruhu mala ce waninsa wanda ba shi ba huwal aula bi dafnihi bi dafniha shi yafi cancanta da ya shiga nan binne wannan gawar ko da ku gashi a wajen walau ajnabiyan mala yace ko da ajnabi ne ko da ku ba muharramin wannan gawar bane ma'ana duk wanda aka lissafa din nan sai aka rasa ɗaya daga cikin su wanda ya cika wannan sharadin to dole a samu wanda ba ba makusancin ta bane ko da mutum ne daban wanda ba shi da alaka ta jini da ita gawar in dai shi ya cika wannan sharadin aka yi dace bai kusanci iyalinsa jiya ba to shine zai shiga cikin kabarin ya binne wannan gawar Allah ya samu fahimta mala yace walau ajnabiyan bi shartil mazkur amma da shar'in da muka ambata a baya da hadithi anasin ibn malik radiyallahu anhu qala qala ce saboda hadisin anas dan malik yarda Allah ta tabbata a gare shi yace shahidna ibnatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun halacci binne ɗaya daga cikin ƴaƴayen manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi lokacin da ta rasu ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر a lokacin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana zaune a bakin kabari ko a kusa da kabari ana haka shi yana zaune marwacin hadisi ya ce fara'aitu ainihi tadma'ani sai na ga idaniyar manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi guda biyu tana zubar da hawaye sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana jin tausayi da kuma raɗaɗin zafin rabuwa da wannan ‘yatasa shi ne duk muka bayani a baya cewa irin wannan kukan rahama ne ba wai birgewa ba ne mutum ya ce shi baya kuka kwata-kwata a shari'a ana so idan abin kuka ya zo kai kuka abin da ba na kuka ba kuma kada kai kuka me abin kuka misali shi ne jin tsoron allah mutum ya tuno da wani abu da ya aikata mummuna a sakamakon wannan sai ya zubar da hawaye wannan abin da shari'a take son sa amma zan Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ke cewa idan ma mutum ya kin kukan saboda zuciyarsa ta kusa kikashewa ya kokari ya kirkiro shi yayi ana so ina fata an fahimta annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ce dukkanin idanuwar da ta zubar da hawaye saboda Allah wannan idanuwar wuta ba ta shafe ta ba amma ba burgiya bane bari mutum ya rinka cewa ai shi baya kuka ko abin da ya kamata haka ga annabi tsira da aminci tabbata a gare shi duk jarumtarka duk dakewarka duk juliyarka baka kai shi ba amma gashi yana zubar da hawaye daga idanuwansa masu albarka wannan shi nuna cewa wannan din babu laifi irin kukan da aka hana shine kukan ihu da kururuwa da yaga tufafi da dukan jiki da ambatan wasu abubuwa maganganu wanda basu dace ba shine kukan da aka hana amma kawai mutum a mai rasuwa zubar da hawaye wannan babu komai insha Allah ta'ala bar ma tausayi ne yace sai daga idanuwan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi suna zubar da hawaye thumma qala sannan sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace da mutanen da suke wajen hal minkum man min rajulin lam yuqarif al-laylata ahlihi shin a cikin ku akwai mutumin da bai kusanci iyalinsa ba a daren jiya annabi ya tambaye su shin a cikin ku akwai wanda bai kusanci iyalinsa ba a daren jiya fa qala abu talhata sai abu talhata al-ansari wanda shi baya ɗaya daga cikin yan uwan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi na jini sannan kuma ba mijin ‘yarsa ba ce tsira da abinci su tabbata a gare shi da ta rasu daban yake amma sai kasance shi ne cika sharɗin da ake bukata sai ce na'am ya rasu lai gani ana ya rasu lallah ni ne ya manzan Allah ƙala sai manzan Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi ya ce masa fanzil to shigo cikin kabarin fanazala sai ya shigo cikin kabarin ya sauka fi qabriha a cikin kabarin nata fa qabaraha sai ya binne ta ina fata an gane za mu zo mu ji a cikin waɗanda suke wajen har da mijinta sai na Uthman ina fata an fahimta amma me yasa bai shiga ba me yiwa ne bai cika shar'in da annabi ambata ba ina fata an gane bai cika ba shi yasa bai shiga ba wa fi riwayatin anhu haka nan yadda yazo a cikin wata ruwaya ta dai Anas dan Malik cewa anna ruqayyah radiyallahu anha hakika yar gidan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ruqayya yarda Allah ta'ara tabbata a gare ta lamma matat yayin da ta rasu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace la yadkhulu al-qabra rajulun qarafa al-laylata alahu duk mutumin da ya san ya kusanci iyalinsa a daren jiya to kada ya shiga cikin kabari dan sanya ta a ciki falam yadkhul falam yadkhul falam yadkhul uthmana ولم يدخل عثمان بن ابن عفان رضي الله عنه القبر عثمان dan Affan bai shiga cikin kabarin dan binne ta ba ai menene alaka sayyidina Usman da ita mamaciyar matarsa ce ina fata an fahimta amma bai shiga ba أخرج الرواية الأولى البخاري في صحيحه والطحاوي في المشكل والحاكم والبيهقي وأحمد والسياق له وعنده زيادة الثانية في رواية له وإن الطحاوي والحاكم الأولى والبخاري الأخيرة وأخرج الرواية الثانية أحمد والطحاوي والحاكم وابن, وابن حزم من طريق أخرى عن أن أنس والسياق لأحمد والزيادة للحاكم وقال قارن ديك تكين حديث إمام الحاكم نيتي حديث صحيح على شرط مسلم حديث إن كنت ديكي أكن شرط إمام مسلم وهو كما قال kuma haka ne kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗa abinda Imam Al-Hakim ya faɗa haka ne wa qarrahu adh-Dhahabi Imam adh-Dhahabi ya tabbatar da haka illa anna ba'd al-a'imma sai dai wani sashi daga cikin malaman hadisi qad istankara minhu tasmiyat al-bint sun yi inkarin ambatan sunan wacce ce a cikin ayyan manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi kun ga a ruwaya ta farko ai kawace akai ibnatan li rasulillahi ko ba ambata sunan ba ruwaya ta biyu kuma sai aka ce mai ruqayya to wasu daga cikin malamai sai suka ce a'a ambatan sunan da aka yi to akwai kuskure a cikin sa ba ruqayya bace me dalili faqala al-bukhari fi tarikh al-awsat imam al-bukhari faɗa cikin littafinsa at-tarikh al-awsat yake cewa ma adri ma haza yace ban san me haka ba me yasa aka faɗa haka aka ce ruqayya yace fa inna ruqayyata saboda ita ruqayya matat ta farasu ne wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi badarin lam yashhadaha a lokacin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya tafi yakin badar bai halicce ta ba wato abin da ya faru shine kun san cewa sayyidina Uthman yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi bai halicce yakin badar ba me dalili a lokacin da za a tafi yakin badar ana shirye-shiryen tafiya shi kuma a lokacin matarsa Ruqayya ta kwanta ba ta da lafiya sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce ya je ya zauna ya jinyar matarsa su sai suka fita suka bar shi a gida na fata fahimta to lokacin da suka je suka yakin badar aka ci nasara aka dawo an dawo a daidai lokacin ana murna shi kuma yana alhini a lokacin matar sauraka ya a gidan annabi ta rasu an je an binne ta ina fata an fahimta a lokacin aka je aka binne ta annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ƙara ɗaukar ƙanwar ta ummu kulfum ya bashi ya aura masa ita ita ma ana nan ana nan ana nan ta rasu manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ce law kanat lana thalitha la zawwajnaka haya Uthman ce wallahi da a ci mana ta ukun da sai mun baka ya Usman haka annabi ya ga masa ce wallahi da a ci mana da aya ta uku da sai mun baka ya Uthman shine ake ce masa ayyudhun nuraini ma'abucin haske guda biyu ma'ana a tarihi gaba ɗaya kaf ba a taɓa samun wani mutum da ya aure ƴaƴayen annabi mursali guda biyu sai sayyidina Usman shi shi kadai wannan kadai ya sai shi fanala idan da akwai wani abu kadai da ya isa daga sai na Usman kafa saboda shi wannan ne to amma duk da haka wasu ba sa daga masa kafa bar ma kada ku duba abinda abinda khawarij suka yi masa sayyidina Usman yana cikin gida yana karatun Qur'ani suka suka suka tsallaka gidan suka je suka yanka shi yana cikin gida yana sai da suka zagaye sayyidina Usman fa wasu kwanaki masu yawa hatta shine limami fa a lokacin shine shugaba gaba daya amma hatta sallar jami'a na shi fitowa suka yi sun zagaye gidansa sun ce sayyidina Usman yayi zalunci yayi kaza suka lissafa wasu abubuwa na ƙarya sayyidina Usman ya ce shin ba ni ne annabi ya ce kaza akai na ba suka ce eh ba ni ne annabi ya ce kaza akai na ba eh ba ni ne ne kaza ba ya lissafa musu abubuwa suka ce eh amma duk da kun ba mu yadda ba kai zalunci suka zagaye gidan sayyidina Usman wasu kwanaki hatta sallar jami'a hana shi fitowa suke sayyidina Ali dan Abi Talib zai same shi ya ce ya Usman waɗannan mutane ba su da kirki me zai hana in ji in tattaro matasa daga cikin gari daga cikin gari a zo a yake su ga Hassan ga su Usaini ga sauransu sai da Usman yace bana so a zubar da mutum jinin mutum ɗaya saboda ni sai rabu da su haka lokacin da suka shi matarsa ta ce wannan mutane bari in gwada an ga ko suna da mutunci saboda haka ta fita ta tuba dan kwalin ta fita ko in suka ganta ba dan kwaliya su abin nan tana fita ɗaya daga cikin siyasa ta ko biye sare mata hannu haka suka tsallaka cikin gidansa yana karatun ƙur'ani suka yanka shi jinin sai tsattuwa ya sauka akan ƙur'anin faɗin Allah madaukakin sarki fasayka fi kahumullah haka suka yi sayyidina Usman to kun ga duk wannan abin da sayyidina Usman yau addinin musulunci akwai wata rijiya da wani Yahudi ya takurawa addinin musulunci saboda ya takura musulmi saboda ita ita wannan rijiya zuwa ake ajibu ta kai a layi kowa sai ya bada kuɗi za a zuba mai ruwa kuɗi ake biya a zuba ruwa an baka da kuɗi ɗauki wata hinka ke gaba ba ka da shan ruwa a ranar kira sai yadda usman sai ya zo sai ya ce to tun da haka ne marabari je biyu ka sai min da rabi ya ce ya yadda ya sai masa da rabi sai ya kasance daga safe zuwa rabin rana lokacin sai yadda usman ne daga rabin rana zuwa dare kuma lokacin shi wancan bai hudun ne sai sayyidina usman ya gaya musulmi cewa kowa ya zo ya ibri ruwan rijiyar nan kyauta kyauta ba tare da kosisi ba daga lokacinsa to da sayyidina usman ya fahimci cewa yanzu bai nan yana takura musulmi sai ce to abinda za a yi shine kowa ya kokari ya cika abinda zai cika kamun lokacin bai hudan nan yazo so da ka musulmi sai kowa ya zo ya iburan sai cika abinda zai cika ya tafi kamun lokacin sai lokacin sai zo sai ga babu kowa bari a bashi kuɗi sai ce sayyidina usman ya gama da ni zo ka sai ragowar haka sai ragowar sayyidina usman ya zo ya ba da rijiyar kyauta kyauta haka za a tafi yaƙi annabi tsira da aminci su da a gare shi cewa zai taimaka addinin Allah sai yadda Usman ya je kawo raƙuma raƙuma wajen guda ɗari kowane da laftin kayansa a kai ya ce gashi nan saboda Allah manzon Allah tsira da aminci su a gare shi ya ji daɗi ya ji daɗi ya ce ma barra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm ma barra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da Usman zai ƙara aikatawa kowanne irin laifi ne ba zai cutar da shi ba daga yau dan aljanna ne ko me zai aikata ku duba yadda aka bashi lasisin aljanna duk abin da sayyidina Usman zai aikata ba zai cutar da shi ba amma tare da haka har yanzu za ku samu wanda babu ba su da karan bara sai sayyidina Usman wallahi kuwa shine abin zagin su shine abin ciwon mutunci haka suke haka gashi nan dole ne yan uwa rinka faɗa irin wannan abubuwan musamman abin da ya shafi sabon annabi tsira da aminci a gare saboda galibi nisan nisan da muka ne daga tarihin sabai shi sa aka samu wasu suka shigo suke iya zagin suke ci musu mutunci har wasu daga cikin suke gani ba ai haka ne sai ka ji mutum yana ba labari cewa an yi kaza an yi kaza sai ka wanda daga cikin kuma kuma fa dai haka ne fa akwai kanshin kanshin gaskiya a ciki saboda bai san tarihin sabai ba ta bai san tarihin sabai ba Allah ya sa mu dace manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi a ya sanya wani wanda ba sai na Usman ba ya shiga ya binne ta to shine sai malai yake cewa kun ga lokacin da Ruqayya ta mutu manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ma baya nan an fahimta to tunda baya nan ta ya aka hayo zo zana a bakin kabarinta amma ya ce wani ya shiga ya binne ta wanda ba ita ba kun ga ba ita bace kenan ko yawwa to shine a وأنها أم كلثوم نعم ورجح الحافظ في الفتح الحافظ ابن هجر الأسقلاني شكما سيرن جاء اسكلتا فنسمي سنة فتح الباري بأن الوهم cewa kuskuren da aka samu fihi a cikin hadisin min hamad ibn salama daga ɗaya daga cikin marwatan hadisi ne mai suna hamad ibn salama wa annaha ummu kulthum amma a zahiri ummu kulthum ce ba ruqayya ba ita ɗayar ce wacce aka bawa sayyidina usman bayan ruqayya ta rasu kenan zawju uthman matar usman faraji'uhu malai ce ta ko kuma wancan littafi na tafawul na fatuhul bari ka duba domin karin bayani wa huwa alladhi jazama bihi at-tahawi fi mushkil wa qala wannan shine abinda imam at-tahawi yanke magana akan sa cewa ummu kulthum ce ba ruqayya ba a cikin littafin sa mai suna mushkilul athar yace wa kanat wafatuha fi fi sanata 90 min al-hijra mutuwarta ta kasance a shekara ta tara bayan hijira to ga lamba na kasa masu littafi sai su ba qala an-nawawi fil majmu' imam an-nawawi ya faɗa cikin littafin sa mai suna al-majmu' sharh al-muhazzab yace hadha al-hadith wannan hadisi da makaranta yanzu na sanya ma yar gidan annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a cikin kabari allati yuhtaju biha في كون الرجال من الأحاديث التي التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت امرأة yana ɗaya daga cikin hadisin da ake kafa hujja da su wajen cewa mazaje su ne suke jibincin lamarin sanya sanya mace a cikin kabari ko da kuwa هم الذين يتولون الدفن وإن كان الميت امرأة mazaje su ne suke jibantar sanya gawa a cikin kabari ko da mamacin ya kasance mace ce kuwa ƙala imam nawawi cewa ma'lumun abu ne da yake sananne anna abu talha radiyallahu anhu shi abu talha yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi ajnabiyun an banatin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ajnabi ne ba muharrami bane na ƴaƴan annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ولكنه كان من صالح الحاضرين sai dai yana cikin managarta wanda suka zo binne ayar annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a lokacin walam yakun hunaka rajulun muharram muharramun illa annabi illa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ko ba a samu wani mutum wanda yake muharrami nata ba a lokacin sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi kun ga a lokacin akwai annabi mahaifinta ne shine mahaifin cancanta ya sa ta sama da kowa a lokacin kuma ga sayyidina Uthman to me yasa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi bai sa ta aka bari ba sai malai ce fala allahu kana lahu uzrun fi nuzuli qabriha maybe annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ma yana da wani uzuri ne wanda ya hana shi sauka ya sa ta a cikin kabari ma'ana irin uzurin da aka ambata maybe annabi yana da irin wannan uzurin shi yasa ina fata an fi amince abinda malai ke so ya ce ko yawwa wanda ya fi cancanta ya sa ta aka bari duk gasa nan ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ma yarsa ce shi ya haife ta mahaifinta ne ga kuma sayyidina Uthman wanda matarsa ce amma duk cikin su babu wanda ya sa ta aka bari sai annabi tsira da aminci subata a gare shi tambayi mutanen da suke wajen gaba ɗaya cewa waye a taran jabe kusanci matarsa ba Abu Talha sai ce gani Abu Talha kuma bashi da alaka ta jini da annabi tsira da aminci subata a gare shi annabi ya ce shigo cikin kabari aka kama ta aka mika Abu Talha ya sa ta a cikin kabarinta to me yasa sayyidina Usman da Abu Talha ba sa ta ba shine malaki ga mana me bi sana da uzurin da zai hana su shiga cikin kabarin domin sanya ta wa kaza zawju haka nan shi ma mijin nata sayyidina usman sai ma cewa ma'lumun abu ne da yake sananne annaha kana kanat ukhtuha fatima wa ghayruha min maharimiha wa ghayruhunna hunaka abu ne da yake sananne a lokacin da aka binne ruqai aka binne ummu kulthum yar uwarta fatima matar sayyidina ali tana nan a raye haka nan wasu daga cikin yan uwanta muharramai da suna nan a raye mata to me yasa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi bai ce a kira wasu su sanya wasu a cikin kabari ba to kun ga wannan sai ku koma abin da muka bayani jiya cewa wanda suke sanya mace a cikin kabari a maza ne ko da ku ba muharrama su bace ko kun ga inda a ce mata ne suke sa mace a cikin kabari akwai shaqiqiyar ta Fatima uwar su ɗaya uban su ɗaya da da ummu kulfu amma annabi bai ce aje a kira su aje a kira ta zo ta sa ta a kabari ba me yasa saboda ba aikin ta bane ismail yace fadalla ala annahu la madkhala lin nisa'i fi idkhali al-qabri wa dafni wannan sai nuna mana cewa babu mashuga ga mata wajen sanya mamaci a cikin kabari wa qala al-hafiz fil fath al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin littafinsa mai suna fathul bari yace fil hadisi a cikin wannan hadisi zamu fahimci itharul ba'id al-adi anil maladhi fi mawaratil mayyiti walau kana walau kan imra'atin ala al-abi waz-zawj fifita wanda ya nisanci jin daɗi wajen binne mamaci a lokacin da za a sanya shi a cikin kabari ko da kuwa mace ce wannan mamacin ana fifita shi akan wa akan mahaifi da miji kamar yadda muka gani a cikin wannan hadisi waqila sai wasu malamai suka ce inna ma atharahu bidhalika li annaha kanat sana'atuhu to wasu malamai sai suke tawili daman kusan duk wata kadiya da aka kawo a cikin shari'a zai wala baka samu wasu malamai sun yi tawilin ta zuwa wani abin daban ba ko dai tawilin ya dace ko kuma ya nesa wasu daga cikin malamai sai suka ce ai abin da yasa manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi ya fifita Abu Talha yace zai sanya ta a cikin kabari suka ce saboda wai sanya mutum a cikin kabari ko kuma binne mata sana'a su ce shi dama abin da yasa ba kenan ina fata an fahimta to su tawilin suke tawilin suke to amma abin da mu duba shine idan da sana abu talha ce me yasa annabi ya tambaya cewa waye bai kusanci iyalinsa ba jiya me amfani tambayan nan kawai sai annabi ya shiru ya ce ina abu talha da ba kai ne ka iya alƙabari shiga kai me shiga ka sata a ciki amma sai da ya tambaya daga hannu ya ce gani ya manzon Allah sannan annabi ya ce mai shigo kun ga wannan tawilin nasa haza tawilun ba'idun ba shi da mashiga malai ce wa fihi nadhrun a cikin wannan tawilin nasa akwai abin duba fa inna zahirar siyaqi domin zahirin siyaƙin hadisin idan muka kalle shi أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع abin da yasa kawai manzon Allah ya zabe shi saboda a daren da ya gabata bai kusanci iyalinsa ba shi yasa annabi ya kirawo shi ba wancan dalilin da suka ambata bane qultu mala albani yace sai nace wal hadithu zahiru dilalati da wannan hadisi hadisin yadda yake fito da dalili kirara a fili ala ma tarjamna lahu akan abin da muka yi masa tarjama na me a wanda bai kusanci iyalinsa a daren jiya ba shi ya kamata yi me ya shigar da mamaci cikin kabari malai cewa bihi qala ibn hazm rahimahullah da wannan magana da muka ambata da ita ce ibn hazm az-zahiri shi ma ya kafa hujja wa min al-ghara'ibi albani ya ce to a cikin abubuwan da suke baki a cikin fannin ilimi ko a cikin duniya ta ilimi anna ammata kutubil fiqh yace hakika kusan gaba ɗaya littattafan fiqhu allati kuntu waqaftu alaiha yace wanda na iya tsayawa akan su na duba su na karanta su aw raja'atuha ko ne muraja'a su bi hadhihi munasaba dan na samu irin wannan munasaba ko zan ga inda a ciki aka ce kada wanda bai kusanci iyalinsa ba jiya ya shigar da mamaci cikin kabari lam ta ta'arrab li hadhihi al ce ban iya cin karo da irin wannan da wannan mas'ala ba abinda albani yake so ya ce shine yace dalil tafan fikihu littafi da aka rubuta a kan mazabobi dukkanin su gaba daya ko sawa'un hanafiya ne ko malikiya ko shafi'iya ko hambaliya dukkansu wanda suke karatun gida sun sani babu wani littafi na malikiya da zaka dauka guda daya ka zo babul jana'iz kaga an kawo maka cewa kada wanda ya kusanci iyalinsa jiya ya shigar da mace cikin kabari ba ga wannan ba ina ba ta fahimta mal albani ce kuma gashi a cikin hadisi ya tabbata gashi na hadisi kuma ingantacce ne mun karanta yace to ba ma malikiya kaɗai ba haka nan littafin hanifi an ka ɗauka su ma irin su yanzu misali ka ɗauki abin nan mutura kawa'idi ahalari shimawi risala izziya muktasar mudawwana duk waɗannan littafin babu wanda aka samu an kawo irin wannan mas'alar to haka littafin abin nan hanafiya haka na shafi'iya haka na hanbaliya su ma duk baka samu ba to me yasa na ba ta fahimta to shi zai kai mu abinda malake so ya ce malai ce la nafiyan wala ifbatan ba ka samu littafi ya kawo abin ya tabbatar ba ko kuma ya kawo ya kore ma'ana ai wata mas'ala zaka iya gani an kawo ta a littafin fiqh amma malamin ya kawo ta ne domin ya kore ta ya nuna cewa ba daidai bane wani kuma ya kawo ta ne domin me ya tabbatar da ita ce to babu ɗaya daga ciki wani malami bai kawo ta ba ne ya tabbatar da ita wani ma kuma bai kawo ta ba dan me dan ya kore ta sai malai ce hadha dalilun wannan abin da na gaya muku yanzu dalili ne akan min min adillatin kathiratin daga cikin dalilai masu yawa ala annahu la ghina lil faqih an kutubi sunna cewa duk malamin fiqh ba shi da wadatuwa game da game da littafan hadisi Allah ya sa an fahimta abinda albani yake so ya ce shine wannan abin da na gaya muku shine yana nuna mana cewa duk wani malamin fiqh to bai wadatu da littafan fiqh ba kadai sai ya rinka leƙa wa littattafan hadisi domin ciro hukunci yanzu misali wanda ya taso tun yana ƙarami fara karatun fikihu a ƙasar hausa ya karanta duk littattafan da muka ambata ɗin nan a matsayinsa na ba maliki to kaga za a ɗauke shi a matsayin babban malami har ma yana karantarwa yana tara arabe ya karantar da su haka ne to amma wannan abin da muka ambata yanzu cewa annabi tsira da aminci su fita a gare shi ya ce kada a shigar da mamaci cikin kabari ga mutumin da shi ne ga mutumin da ya sadi iyalin sa jiya kaga bai san wannan ƙabiya ba yanzu da ka kawo ta shi sai ya game wata bakon mas'ala ce mai bi kuma ya shekara 30 yana karantar da fiqh yana karanta shi yana karantar da shi amma bai san wannan mas'alan ba me za masa haka rashin liƙa littattafan hadisi kenan an fahimta to kun ga ashe komai karatun fiqhun ka kana buƙatar me karatun hadisi saboda duk wani fiqh da ka sani a duniya duk wani littafin fiqh da ka sani a duniya daga cikin hadisai suke tsotso hukunci qur'ani hadisi shine matsotsar duk wani hukunci da ake amfani da shi a cikin shari'a to mutumin da kawai ce shi fiqhun zai karanta kadai babu hadisi to alkhairai da yawa ya su wuce shi alkhairai da yawa ya su wuce saboda barin baku wani misali dukkan fiqhun da muka sani a duniya gaba ɗaya kaf sawa'un na malikiya ne na hanafiya ne na hanbaliya ne na shafi'iya ne sai ka samu sun bar wata sunna ba su aiki da ita ba ko dan ba su san hadisin ba ko kuma hadisin ya zo ta wajen su ta hanyar da bai inganta ba to wata hanya kuma ya inganta ina fata an gane to yanzu idan ka ce kai littafin fiƙi za ka dogara da su kaɗai ban da hadisi to waccan sunna fata annabi ce tsira da aminci su a gare shi annabi ya aikata ko kuma ya ce ayi kai kuma ta wuce ka Allah ya sa an fahimta to abin da albani yake so ya ce kenan saboda haka dan malamin fiƙi bai wadatu da littafin fiƙi kaɗai ba sai ya ji ya rinka leƙa hadisai shi sa nake ba ɗaliban ilimi shawara bayan sun gama karatun fiƙi a wajen malaman soro an karanta ahlarin da shimawin da an gama karanta su to kuma aleka akwai fiqhul muqaran galibi littafai da ake ce musu fiqhus sunna ba wai littafin fiqhus sunna ba littafai da suke gina fiqhunsu akan fiqhus sunna ma'ana za su kawo maka mas'ala sai su kawo maka dalilinta a cikin qur'ani ko hadisi sannan kuma sai su kawo maka ra'ayin malamai bari ka irin wannan littafin misali ya su ce maka Allah madaukakin sarki abin nan alula sai suka maka alula su ce alula wajibi ce ko alula kaza ce sannan sai su ce maka abin da yasa alula ta zama wajibi sai suka maka aya sannan sai su ce ga ra'ayin hanafiya ga ra'ayin malikiya ga ra'ayin hambaliya ga ra'ayin shafi'iya ina fata an fahimta to kaga sai ka kwatanta wannan ra'ayin da wannan aya da kuma wannan hadisi ina fata an fahimta akwai littattafai da yawa da aka rubuta su akan akan haka yanzu wannan littafin da muke yawan ambata al-majmu' sharhul mazhab din nan na imam an-nawawi akan haka ya gina shi hakanan littafin fiqh sunna na sayyidi sabi shi ma aka aka gina shi haka na bidayatul mujtahid shi ma aka aka gina shi haka na alfiqh ala madahib al arba'a duk aka aka suka gina su ina fata an fahimta akwai littafai da wanda idan ɗaliban ilimi suka dage sosai da sosai za su samu fa'ida a cikin sosai da sosai bayan ka gama wancan din sai ka rinka makarar nasu da waɗannan a cikin risala akwai abubuwan da akwai abubuwan da suke da yawa a annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi ya aikata su sai mai risala saboda shi bai samu hadisin ba sai ce kada ka aikata shi to kaga idan ka tsaya a risala kadai zaka samu me zaka samu matsala saboda haka idan ka gama risala sai ka ci gaba da ilimi ka ci gaba da faɗaɗa iliminka Allah ya samu dace mala yace khilafan lima yadhunnuhu almuta'assibatu lilmadhahib sabanin abinda masu ra'ayin riƙau na mazhabobi suke zato su suna ganin cewa an ka karanta littafin fiqh to shikenan ka gama suka ce anna kutubal fiqh atuguni an kutubil hadith littafin fiqh za su wadatar daga littafin hadisi suna ganin cewa idan karanta littafin fiqh to baka buƙatar ka je ka littafin hadisi ka karanta bal wa an kitabillahi yace suna gani ma cewa idan ka karanta littafin fiqh ko qur'ani baka buƙata duk zaka tattaro abin da yake cikin qur'ani da hadisi ka same shi a cikin fiqh wannan kuma wanda wanda baka bane ina fata an fahimta yanzu misali ka je ka dauki littafin umdatul ahkam kaga shi ya gina shi akan hukunce hukuncin fiqh gaba daya in kana karanta risala duk babin da ka zo a cikin risala to zaka samu kusan irin babin a cikin umdatul ahkam ko wannan ko wannan littafi na bulugul maraf duk zaka samu a ciki babin sallah gashi babin alwala gashi babin raban gado gashi babin zakka gashi babin hajji duk akwai su a ciki to suka rinka muqarana su sai kaga a cikin wannan hadisi ne zalla ya kawo maka su annabi tsira da aminci sabta a gare shi ya ce kaza sai ka duba kuma abin da mai risala ya faɗa galibi daidai ya fi yawa a cikin risala galibin sa daidai dan abin da yake na kuskure kuma sai ka gyara mai risala mutumin kirki ne babban malami ne taqi ne sai dai kuma kada manta zai iya kuskure ina fata an fahimta to din da kuskuren sai a gyara masa ina fata an fahimta yawwa wannan bayan nuna cewa ana cin mai risala gyara ba dan wasu suna da wani irin juyoyin tunani sai su ce yanzu ana cin mai risala gyara ne ba abin da yake nufi ba kenan duk mutum yakan iya daidai kan iya kuskure inda kai ba annabi bane haka ne annabi ne kadai Allah madaukakin sarki ya tsare shi baya kuskure gaba daya amma inda kai mutum ne zaka iya kuskure duk girman ka hatta sabon annabi tsira da aminci su a gare shi sukan yi magana ɗaya daga cikin su kuma ya kuskurantar da ɗaya sai a ce sabi kaza ya rena sabi kaza kenan ba abin da yake nufi ba kenan mala yace tabaraka wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira mala yace Allah madaukakin sarki ya girmama game da abinda azzalamai suke faɗa girmama mai yawa ma'ana malam yayi zafi anan wajen kin unzur silsilat al-ahadith as-sahiha malai ce kaje ka duba littafin albani na silsilat ahadith as-sahiha wanda ya rubuta domin karin bayani kuma ina gani anai kamata marakata insha Allah ta'ala sai goyi sati mai zuwa idan Allah kai mu sai mu tashi mas'ala ta 103 abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muke kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته